السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته السلام ورحمة الله وبركاته يوم الخميس 25 ga watan Ramadana shekara ta 1445 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da 4 ga watan April 2024 miladiya muna cikin suratu tauba aya ta 38 yau za mu tashi aya ta 39 wanda zai karanta mana ayar alqur'ani shine sayyidi Ahmad Tijani ibn Maulana Sheikh Muhammad Kamil radiyallahu ta'ala anhu wanda zai mana fassara Maulana Sheikh Muhammad Kamil radiyallahu ta'ala anhu akramakum Allah bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتظروا كتابا وجلالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وزينا إله لولا نعلم قديما وتمنى بنا لاتقوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيعلمون بالله لو افتنانا لخرجنا معكم يوشكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولي والكاتب لما سبق ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر وسادفي بنظرة تأتي لنا بالزفر انفروا هفافا نعم
نعم انفروا هفافا واتقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان أرلا لو كان أرلا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه ولكن بعدت عليهم الشقة وتالفون بالله لو استدعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون آه الله سبحانه وتعالى ya gaya mana cewa a jiya wajen ala kalimatin da zina kafarin sufula wa kalimatin lahiyar uliya wallahu azizun hakim a farkon aya can da Allah ya ce fa anzar Allah sakinatu alai wa ayyadahu bi junudin lam tarawha eh wato waje ala kalimatin da zina kafarin sufula Allah ya sanya kalma ta wanda suka yi kafirci ta koma ƙasa wa kalimatul lahiyar uliya kalmar Allah ta koma sama wallahu azizun Allah mabuwayi da a cikin mulkin shakimin gwani a cikin aikin Allah ya ce in fi ruhi fafa wasu kala ma'ana ku bi annabi ya ce ku fita zuwa ga yaƙi hifafan ko da ba ku da komai wasu kalan ko kuna da nauyi wai ko kuma cikin nishadi ko ba nishadi in an ce hifafan ba ka da wani abu wanda yake abin da ya shafi abin hawa da guziri da sauransu siƙalin kuma kana cikin wato wadata da sauƙi ko kuma ifafan wato ba nishaɗi siƙalin kana cikin nishaɗi to dukkan dai ala ayi halin a fita zuwa yaki aw gairu nishaɗi aw aquya wa du'afa aw aghniya wa fuqara wa jahidu bi amwalikum ku yi jihadi da dukiyoyin ku an fusikun da kawunan ku fi sabilillah dalikum khairun lakum wannan shi da alheri gare ku in kuntum ta'lamu da in kun zama yafi kun san yafi alheri to ku yi haka fala ta tasaqalu kar ku yi nauyin jiki an jihadi daga barin zuwa jihadi wannan zala wannan aya ta gauta sauka cikin sha'anin munafikai allazina tahallafu wanda suka yi jinkiri ba su je yaki ba tare da annabi shi ne Allah ke ce musu laukana ma da autuhum ilaihi abinda ka kira su zuwa gare shi da a ce wani urula ne arlan wani tarkace ne na duniya mata amina duniya qariban makusanci salil ba'ad mai saukin karba wa sabran qasidan da a ce wani tafiya ce matsakaiciya ba mai nisa ba lattaba'u Allah ya ce wallahi da sun bi ka talaban lil ganima domin neman ganima walakin ba'u da alaihim shuqqa sai dai ina fage ya yi nisa gare su wato tafiyar ta yi nisa al-musafa wa salihu don haka suka yi jinkiri wa sayalihu na billah da sanu za ka ji suna rantsuwa da Allah idan rajatun ilayhi ilayhim in kun komo zuwa gare su za ka ji ta lahu tsadani mahurus ai da mun samu ikon fita la harjina ma aku wallahi da mun fita tare da ku yuhlikuna anfusahum suna halakar da rayukansu ko kawunansu bil halabil kazi da rantsuwa ta ƙarya والله يعلم انهم لكاذبون الله يشي الله يا سني قريا suke a cikin zantuttukan wa kana sallallahu alaihi wasallam mazala azin li jama'atu ya idini ga jama'a fi tahaddud a wajen da yake ne fi jihadi ne akwai wanda suka zo suka kema suka ta kawo uzuri wajen manzon Allah sannan manzon Allah yake to shi hakuri an karɓa hanzarin su sai an dawo fa nazala ana nan ko sai ga aya ta sauka taban lahu ana zargi da shi manzo Allah wa qaddama al-afwi amma sai da aka gabatar da rangwame taqminan li qalbihi domin zuciyar annabi ta samu nutsuwa an gane ba alil munafiki ne ta da rasulun sashen munafikai sun nemi izinin manzo Allah fa adana lahu sai annabi ya musu izini su ta a wajen jinkiri qala Allah shi ne Allah ya ce afa Allahu ankara
أفالله عن كلمات لهم حتى يتبين الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستعجلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين.
نعم عفى الله عنك لما أذنت لهم لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستعجلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين آه الله سبحانه وتعالى يكفي أفى الله عنك نظر الله كيف كذا شيء كأي الله كيف إلي ونه آه سورة النبوة za ka ji Allah ya ce fa'asa Adamu rabbahu tagawa, amma da ƙarshe su masta ba ku rabbuhu ba ta ba mai fahada, amma mu zana yi abu, sai dai Allah ce afan mahu an ka, Allah ya mara gwani, Allah ya baka lafiya, Allah ya ɗaga darajar ka ya rasu amma ni ba azinta lahun, sai da kai musu izini, duk ƙarya suke munafukai ne, da amma ba kai izini ba ƙarya suke ya rasu munafukai ne, to ana so a ce me yasa amma sai aka ce afallahu anka to duk inda ka ga irin wannan duk inda haka irin wannan haka ake yi sai Allah ya ya kawo wani abu wanda zai natsar da zuciyar wanda zai natsar da zuciyar shi kanka tunzan Allah kafin Allah ya yi magana akan annabi akan abin da ya yi saboda zuciyarsa mai ta samu nutsuwa hankalin shi ya kwanta shi ne ce afallahu anka malamai suka ce almadahu abla zanni fa aina zanmu wanda ko kafin ai zargi wannan waya ko ne ya kai kafin ai zargi to ina zargi babu kenan ai sai da zargi kenan wanda zai zargi ne ko zai ce mai aka kama anka to haka abinda ke tsakanin Allah da annabi kenan saboda haka wannan matsayi irin da manzon Allah ke addama al-afwa Allah ya gabatar da mai rangwani domin da annar rasula da annar rasula sallallahu shadidul khawf manzo Allah mai tsananin tsoro ne ga Allah min Allah wa shadidul khashya mai tsananin tsoron Allah ne khushu'i law sabaqa lima azinta lahum qabla an yati al-afu laqata qalbuhu sallallahu alaihi wasallam min shiddatil hawd min Allah wai ba an ce lima din kafin a ce afa to ana jin tsoron zuciyar manzo Allah da kayan ce saboda tsananin tsoron Allah saboda tsananin tsoron Allah to sai Allah ya shauri sai aka fara gabatar da afallahu anka sannan lima ko abin da ya faru tsakanin jirgi da hasa shi ma aka ga sai da aka gabatar sai da aka ce ya ayyuhan nabi ai munadafa ne wannan wannan wannan kiran kira ne na munadafa ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi
sannan aka ce lima ta ga wannan lima ita ma har karya sa wurin
amma da da da an kama shi da laifi ne za ki ya Muhammadu ne ba kaza kaza kaza abin da ake gaya wa sauran annabawa amma ce ya ayyuhan nabiyyu lima an gane lima to harimu ma a hannun lahu laka tabtaji ban ba ta azwaji ya kai wannan annabi ne ya sa to kaga wannan wannan kawai ya isa ka gane in mai laifi ne ya za a ce mai ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi to akwai su da dama a cikin Qur'ani irin waɗannan ibarorin shaudi ya kawo mana su don mu gane yanzu lokacin da Ibn Umar Maktum ya zo wajen manzo Allah yana sallama da shi manzo Allah bai fito ba domin yana tare da kafirai yana ganawa shi ma bai faru ai da Allah yana so ya kawo da abin da abin da abin ya yi sai ya ce a basa ko ko ba haka ba da jirin da ya zo da sako ta duk ne ba ya zama da wani abasa wata wannan abasa watawalla ba a batta ba a bata amma wani ya bata
ya ce a bata watawalla ya bata rai ya juya baya an ga abu a ba wajen makawa ya zo shi waye wannan aiki ba mu zana ba ne amma Allah bai ce kai kai ba bai ce a bata wata wallaita an ja akan a'ama ka bata rai ka juya baya ya za ka yi haka don makawa ya zo ba sai ce a bata ya bata rai ba annabi ba lamiri gari wata walla kuma ya juya baya an ja abu da amma dan baka wannan ya zo shi amma kuma da tsarki dan zuciya ne ta ƙara sauka dan zai ce kalla inna hasab kira tunatarwa ne karkada saboda gobe to ko zalla shi kadai ke da wannan amma saboda ciccigi irin na dan adam ka zo kana tafsirin qur'ani ka ɗauki lamiri mai zafi ta gefa kan annabi wanda Allah ma yana rage wuri yana ragewa yana kaucewa Allah na kauce ma annabi saboda girmamawa da soyayya ai ba tsoron sa yake ba ai annabi bawan Allah ne amma saboda soyayya soyayya
yana girmama shi yana har ma bai taɓa kiran sunan shi ya Muhammadu ba fara Muhammadu Qur'ani fara Muhammadu amma ya Musa ya Isa ya Nuhu ya Salihu ya Ibrahim ya Adam ya ya ya ya ya ya amma ba ya Muhammad saboda girmamawa ai da la tasalu du'a ar-rasuli kaza ibadukum ba'da ku dai ta kiran annabi kamar da sashe ko da kiran sashe wane wane wane to manzon Allah ya ji karfin haka ku dai da wannan kiran har ma yana cewa innal ladina yuzadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqilun masu kiran ka ta bayan gida din nan in sun shigo gari suna ya muhammadu ya muhammadu ya ce na'am ina nan ku zagayo
Allah ya ce mafi yawan su ba su da hankali ya fi ce mana muhammadu ba su da hankali to wannan shi ne annabi to Allah yana girmama annabi in ka gana miri ya sauka domin shi annabi wa'a'ul wahayi shi burda mai na wahayi saboda da zafi da sanyi in Allah ya ɗebo hannuwa zai sauka hannun manzo Allah don ba ka da hankali sai ka sai ka zuba mai zafin kai ma baki daya yadda Allah ya zubo kai ma sai ka zuba wani mai tafsiri ne ta kawwala aje da ba alil aqda aqal zafin kaza kaza ka in ka kirkiro mu don zamu kama zamu zamu kayya ina da lafiya wai annabi fa yake ne ba to ko da an saukar da wannan magana kan manzo Allah ai kai ka san cewa wato wannan wannan wannan aya da mu ake ba da annabi ba da mu ake ba da annabi ba amma me yasa sakon ya zo ta zo annabi saboda shi ne wa aqul wahayi da mai daɗi da marar daɗi a wajen su zai sauka saboda ka shi ke rabawa to kuma sai ka gane kai yaya za ka yi in ka zo alƙali da yana gaya mana yake da yawa mutane suka yi su da adadi a hadarin mutum Allah suratul duha Allah yake wa duha wallahi idza saja ma wadda aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairul laka min al-ula ولسوف يؤتيك ربك فترنا daga nan magana ta biyu annabi ya suka yi ma fa'awa kai da kake yanta mai marara an ta yi shi abuwa uba in an yi ce ma mai marara kai ba marara ne wajen ta alƙali ne ya ce to sai kai ne alam ya suka yi ma fa'awa duka ya rasu Allah ashe ba kai bane Allah ya samu maraya ya taro shi ya zube uba saboda kai wanda da kabalan ka ce an samu annabi batacce kai da bakinka in kai haka kai su ulale wanda da balan fahada bika wa wajada balan fahada bika Allah ya samu batacce ya shigar da shi saboda kai ووجد عائلا فأبنى بك يا سامو تلكا da wadata saboda kai to irin waɗannan irin waɗannan ibarore in ba ka zo da malaman sunna ba su fayin nan wanda suka san annabi suka san martaba da matsayi na annabi to wala ba su ba in ka je kace za ka tafsirin qur'ani to yanda za a baka dan yadda abun ya zo haka suke kefawa kan annabi ko ƙarfi ba a rage babu in ya zo kawai ce yadda Allah ya je hoshi su ba haka suke jefawa a halara Muhammadiyya. To annabi bawan Allah ne, to kai ba annabi bawan ka ne. Sau yana ba mu misali, yana cewa yanzu commissioner of police sai ya aiki orderly din shi, kofur, sai shi je ka wajen DPO na local government kaza kamar ka ce bosu ko bai ko kuma na local government kaza ka ce ka gaya mai a ce su wawa ne da ta aiki shi ba sai ka ce ni na turo ka ce shi bai san aikin shi ba wawa ne ya zai aiki irin wannan ya faɗa ya faɗa ya faɗa
kuma wannan mutum da aka aika ko ne amma ga wa'aikan da aka yi mai kuma da tsawa kuma har da zagi ake shi wawa ne ka gaya mai shi wawa ne ya ce bai san aikin shi ba kamar kai da shi kofu ne ne sai da ya saya ya buga kafa ya bushe dole sai haka sai ya yi dole sai ya bushe ya ce sa sa ya aiko ni duka shanu ne wajen shi wancan sa wannan sa ya ce sa sa ya aiko ni ya ce akwai kuskure a lamarin a gyara a gyara gaggauta gyara akwai akwai ɗan matsaloli ka ga bai wayo ba amma tsakanin da Allah ya faɗi abin da aka faɗi ehe saboda mai gidansa ne in wannan oga ce ka je ka ce shi wawa ne bai san aikin shi ba to kai in ka je ka ce ashe shi wawa ne to kai ka zama wawa kai barin to a janibin manzon Allah wallahi duk masu da awon sunan da ba in ka ji yadda ake tafiya in ba wajen sufayen nan ka dawo ba wallahi ba za a fitar da martaba da martaba na manzo Allah ba sai ka dawo wajen sufayen nan suka san darajojin manzo Allah kuma su suka san yadda suke tafiyar da manzo Allah yadda ba su al'adari amma Allah ya faɗi abu kai za ka faɗi to kaji to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce afallahu an kalima azinta lahu lima azinta lahu eh Allah ya rantsa ya ma rangwani Allah ya yafe ma ya daga daraja amma me yasa kai musu izini ya rasulullah Allah taraktuhum yasa baka bar su ba hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu har wato aini alladhina sadaqu wato abin ya bayyana gare ka gane su wane ne masu gaskiya fil uzri a wajen hanzari wata alamar kazimi da kaza da makaryata na'am
لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستعجلك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ويستعجلك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستعجلك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون آه الله سبحانه وتعالى يقول لا يستعجلك الذين يؤمنون بالله لله يا رسول الله waɗanda suka yi imani da Allah da rana ta ƙarshe la yastajiruka wallahi ba za su nemi izini wajen ka ba na zama a duk inda za ga yaƙi za su bi ka su tahallu ba za su nemi izini wajen jinkiri ke da barin yaƙi ba ayu jahidu wallahi in dai kun dai masu imani nan ne za su yi jihadi bi amwalihim wa anfusihim da dukiyarsu da kawunansu wallahu alimun bil muttaqina dama Allah ya ji kowa sani Allah ya san suwaye masu jin tsoronsa innama yasaduka alladhina la yu'minuna billah wadanda suke neman jinkirin ka wanda suke neman jinkiri daga barin zuwa yaki suna neman uzuri suna cewa inna buyutana la aura to alladhina la yu'minuna billah wanda ba su yi imani da Allah bane wal yawmil akhir da rana na karshe wartabat qulubuhum sadan zukatan suna cike da kokarto shakkat fijina cikin addini fahum fi rajin yata raddaduna suna kai kogo a cikin kokwantar nasu yata hayyarwa suna imuwa نعم
ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن لجعلناهم بآخرهم فثبتهم وقيل قولوا مع القائلين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا كبارا ولعودوا خلالكم ليبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين ولو أراد الخروج لأدوا له ضدا ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين وخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا هلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين آه الله سبحانه وتعالى يقول ولو أراد الخروج عندما سمنا فكنا sun yi nufin za su fita tare da kai to wallahi la adu lahu udda da sun shi na fitan ubatan min al'ala wa za ai da ka ga sun yi kayan makamai sai da sun ajiye kuzuri haka fa suke hannu biyu eh dai wannan ko suka suka ke sanar da kuzuri da ba ba riya kaga inda akwai niyya da ba shiri ba an faɗi yakin nan tun ba yau ba ba na ke da za ka yaki kake kai kana da uzuri to sai ka Allah ya ce da sun yi nufin fita da gaske la adu lahu udda da sun yi shi da sun tattali makamai walakin kare Allahu in biya sau sai dai Allah da kansa ya ki yadda da su fitale lam yaridu hurujun Allah ma bai dasu da don haka fata fata hun sai sa musu kasala ya ba sa musu kasala eh sai sa musu kasala ya hana su fita shi ne fata fata hun ya daura zukatan zukatan hun wa qila lahu yatafaqqu uqudu mal qaid ku zauna tare da mazauna eh irin guragu da mata da tsofaffi da sauransu da marasa lafiya ku zauna tare da su albabba wa nisa wa sibyan ku zauna tare da marasa lafiya da mata da yara qaddara Allah ta'ala zali haka Allah ya kaddaro ke ce uku duma alqa'idina law karaju fiku Allah ce da ma munafikan nan sun fita tare da ku ya rasulullah ma zaju kun illa qabala ba abin da za su kara muku sai tsanna wallahi tsanna kawai za su don maballatan mutane fasadin duka hadirin musu za su sakar da muminai wala auna uhila lakum da sun gaugawar sanya wato ainihin annani ban ce tsake ku wai da sun baka za su su kwashi magana wannan su kai wa duk su lalata lamarin eh da su za su je su dagula tsakanin muminai to sai Allah ya kiyarda eh wa an gane ko asar ubai da kum bil mashidin namima shine wala auna uhila lakum da sun gaugawar sanya annani banci tsakaninku yanzu da kun fitina suna neman wasan fitina tsakanin ku ya ilimu da na kuma fitina ne ƙa'il adawa su jefa gaba tsakanin ku da juna alhali yau ku san ma'ula lahu dama a cikin ku akwai masu jin magana akwai masu jin magana munafiqai a cikin ku kaga sama'una lahu kenan ma yaquluna sama'a qabulun jina karba wallahu alimun bizalimin Allah masani ne da azalimai don haka Allah ya hana su fita yaki almunafiquna ta'allafu maslahatul lilmuslimina to kaga jinkirin su maslaha ne wato ga ga musulmai to da Allah duba gani don kaga zahirin ma magana shi ba za ka kamar laifi ba yayi ku ai kaga bai laifi ba ke tun da Allah ce karaba da ba su je ba rashin zuwan nasu to ya zama alheri shi yasa da annabi bai bar su ba sai Allah na yi ma annabi godiya afallahu anka shi kenan ba saboda munafin da sun je ma to to da da ba na fa uku shi yasa Allah ya ce da sun da ma sun je din an gane to da sun shigar da banna tsakanin an gane da sun shigar da banna tsakanin لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا ولا أوضعوا هلالكم فأبن لو قال مكتب أن كما ترد كتاب أنني وانت تكيم فقال الله سيا حمص والله عليهم بالظالمين الله شيء مسلين المنافقين تعلقوا مسألة الزكاة جنكيرن سو مصلحة ليك مسلمين لو هدروا لا سوى لو سوى قد تكاسروا لا سوى كسائل أن قال ودعوهم إلى الكسر لا سوى سوى كسالة wanda an da sun kira mu ne zuwa ga kakana ne wanda an ta da sun da sun gauga anna ana da musulmi ga musulmai wanda an ta fadu bai da hubul adawa da sun shigar da gaba tsakanin musulmai da saboda nabi ma saboda annabi manci za su kai sai ka wato adatul munafiqin wannan shine al'adar munafikai in Allah eh wallahu alimun bizalimin annabi ma min al-kaba'ir shi wace annabi manci yana daga cikin babban laifi wajibin alaman atahu na mamu wajibi ga wanda annalimi ya zo mai eh an ya tsare duhu ya kore eh waya ka zubo ya kare ka shi waya mutum ya zo ce ma a garba galla ko ko ranka ne ai wallahi yau wata majalisa da muka zauna ba abin da ake sai zagin ka wani kuma na wurin da wani da wani da wani na wurin amma kai kada ake zagi kuma yadda ba da kana mu wani kana kyautata mai kai mai kana kai mai kana amma sai a duk mamaki ni da bana ce zage ka ake a wurin to abin da ya kamata kai shi da ya zo shi kansa sunan ta fasu a fasu jini ai Allah ya ce sunan ta fasu wanda ya zo ba da magana irin wannan su sunan ta fasu kuma Allah ya ce in ja'akum fasiqun bi nabain fatabayyanu ya yi wani da amanu in ja akun fashi kunce na bai in ba su iya zo muku da labari ku nemi bayani an tusibu kauman zika halatte fa tusbihu ala ma fa'altum nadiri dan kar ku je kawai ba bincike ku samar da mutane da abin da ku ta zargin mutane ko kuma ku auka ma mutane ba shi ku waye gari kuna da dama kan abin da kuke ku shi sa wanda ya zo da irin wannan maganar sunan shi mai fasiki to in ya zo sai ka kore wane ya an ce ma kaza an ce ce kai kana wurin ya shi to kai ma haka kai aka ke to inda kana wurin aka yi me yasa kai yasa ai sai dai ji labarin da ka kai ana fara da kai saboda an zage ni kai kuma ka tuka riga da dabi da kai ko amma ka zauna in shayi ne an sha shayi tare da kai wanda ka lalubo ka lalubo ka dawo yanzu kake gaya ma an zage ni wajen shan shayi me yasa ka tsaya kai kai kai ka dambe da kai kawai kai da tsara tani a tuka ka dambe ko amma ka tsaya an zarge ne tare da kai ko kuma ka dawo kuma kana zuwa da ce ai da wani da wani har da kai tun da kai ma ka zauna to haka ake musu sai ka kori mutum in ma ba ka iya koran shi mutum zo gaya ma irin wani ce to zauna bari a kira shi shi wanda ya magana sai a kira shi kafin a kira shi za a ga ido yare da fata za a daina zuwa cikin riga ko guda uku ne ko riga shi uku a lokacin ka zuwa na zuwa zauna nan bara kira shi shi wanda ya magana bara kira shi haka yake zai ka furce shi gobe ba zai kara ba amma ya zuwa ta an zaje ka ka ji daɗi har ka ɗauki kuɗi ka ba shi gobe zai ƙara dawa ya ce ai wani wuri ma da najeriya na haka na ji haka na jiran kaɗai wallahi ba su ƙaunar ka kaza kaza kaza to kora ake yi koran mutum ake ya zo da irin wannan magana sai a korai جاء رجل إلى حسن البصري شو يجي وني متي يازو ده حسن البصري فقال له سيشي فلان قال فيك كذا وكذا وكذا وانا يجي لكي كذا يجي لكي كذا يجي وأدى أشياء كذيها يلسى فأبو بوا نموني ديوة qala lahu yace mata yace yaushe ne wannan magana qala lahu yace am jiya qala lahu fi ayi mahallin yace a ina ne wannan magana qala lahu fi dari yace a cikin gidan shi qala kunta fi darihi kai ma kana cikin gidan qala lahu yace eh kunta fi dari ina nan a gidan qala walima to me yasa qala yace da ani da ani ilal walima ya kira ni zuwa walima ne an yi walima gidan ne قال كم أكلت عنده من ألوان الطعام yace launi launi na abinci kashi nawa kashi abinci launi nawa ne ya aje wajen walima ina so in ji abinci kwano nawa ne adda lahu samaniya ta alwaya ya lissafa mai a launin abinci wato launi wajen takwas farfesun kaza naman kaza abinci iri kaza launi kaza sai da ya lissafa nau'in abinci guda takwas kala da wuce ce wai haka baɗanuka wannan ciki naka da kaci ta saku kulla hana wato wannan ciki ya iya koye duk abin da kaci launin abinci har guda takwas amma cikin ka ya koye wannan launi launin abinci amma wala ta sa'u kalimatun samin samin sai kalma ɗaya da kaji a wajen su ka kasa koye waje da karo kawai ba ya baka abinci launi har guda takwas baka je ka ce mutumin nan ka ci abinci iri iri iri har guda takwas amma kalma ɗaya da ya fito a bakinsa ko ya faɗi a kaina ka kasa danna kalmar sai da ka dawo ka faɗi min wannan kalmar ka ji abin da Hassan al-Basri ya gaya mishi ya ce iza ba ni da baka bani wuri a fata Allah ya rauta ka ɓata kanka waje na nima la ni la ashqu bika ba ka yau ban ƙara yadda da kai ba da ƙara amince ma wa amsanta alayya sadiqi kuma ka ɓata abokina a wajena la'annaka balagatani sharri min indi domin ka zo min da labarin sharri daga wajen abokina اذهب سبق ما نريد ولا ترجع لك كتاكي داومين انا هذا هو الذي يستحق النماء اجي تعامل به sai ce abin da ya cancanta a rika yi wa annabi ke in kai ma annabi ne haka gobe bai dawa amma ya zo wajen ka ya gaya ba an zage an zage ka shi ma ka kawo mai abin ka kawo mai abinci mai kyau ya ci ka ba shi kuɗi ya wuce gobe zai sake dawa ya faɗi zage da ya wuce wannan kuma kuma tare da shi ake zage ba duk inda za a zage ka tare da shi ake zage ana ga yara koshi sun da zage annabi manci Allah ya sawaka annabi manci ba ya dake laqad tadul fitna Allah ya ce suna neman fitina min qab eh dama sun suna yin fitina ma tun kafin tun kafin a zo Madina tun a Makka ma wa qallabu lakal umur sun jiju yadda lamura gare ka ai ajalul fikir sun yawatar da tunani fi kai duka wajen yi ma wato makirci wani ɗalibi ne ka da ɓata addininka hatta ja ala haƙƙu har gaskiya ta zo wanda har amrun ma kuma lamarin Allah na addinin Allah ya bayyana hum karihun alhali suna ki karihun lahu fadalu fi zahiran wa la batina dan haka sai suka shiga musulunci a zahiri amma ban da batini wa minhum ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا بالفتنة فغدون وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تصبهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل وتولوا وهم فرحون
نعم آه ومنهم من يقول إذا لي ولا تفتني على في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وإن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أحدنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فريحون آه الله سبحانه وتعالى يقول لك cikin munafikai wato munafikai suna da wahalar ganewa sai sa mu'minai a cikin sifofi kamar guda hudu a gane su a farkon suratul baqara kafirai ko cikin sifa guda biyu can da Allah ya ce ذلك الكتاب هدى an gane zalikar kitab la raiba fi hudan lil muttaqina allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذا صفة هدى عن ذلك أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقلنا المؤمنين عن ذلك صفة هدى تك كافريكم إلا الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أنكارهم غشاوة ولهم عذاب أليم مكتب ذلك to sai munafikai an samu sifa wajen goma sha uku
sha uku wa min an-nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشكرون في قلوبهم مرض إيه أزادهم الله مرضا ولو عذاب أليم بما كان حتى حتى يسدد يحيى دوا مصلوهم har aka wuce to munafiki yana da wahalar ganewa shi yasa aka je lahira wutar ta can kasan ta kafiri take innal munafiqina fi fi darakil asfali min nar munafinci bai da kyau Allah ya kiyaye saboda shi kafiri falle ne mumini ma falle ɗaya ne wato ya ce e wannan kuma ce a a wannan kuma a wani lokaci ce e in ya baka shiro ce a a muzabzabi da baina la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i shi dan cuwa-cuwa ne shi munafiki dan cuwa-cuwa ne wani lokaci ya buga nan wani lokaci ya buga nan wani zana kullu zina amanu qalu amanna amma wanda aka lau ila shi'in qalu inna ma'akum inna ma nahnu to kaji Allah ya kiyaye mu da munafunci yasa manzo Allah ya bada sifa yace alamatul munafiqi salat wato alama da ake gane munafiki uku ne idza hadasa kazaba wa idza utmina hana wa idza wa'ada ahlafa munafiki da yayi magana zai karya da an amince da shi zai ha'inci da yayi alƙawari zai saba wannan ukun sifa wani wuri ma yake hudu ne wani hadisi wai za ka taba fajara a wani hadisi ko guda hudu to wanda duk wanda ka gani a ɗaya daga cikin wannan sifan munafiki ne haka ake gane munafiki Allah ya sauka to Allah ya ce ga wani kuma wa minhum daga cikin munafikai man yaqulu akwai wanda yake ta izan li izan li ya rasulullah ina so kai min izini fi tahallul a wajen jiki ina so kai min izini ya rasulullah wala taftinni kar ka bari in fada cikin fitina ya rasu da kar in fada cikin fitina ina neman izinin ka wannan kafiri shi wannan munafiki shi ko sunan shi jaddu bin qaisi jaddu bin qaisi wato za a je yaki sai manzo Allah ya ce jaddu zan sanya ka daga cikin kwamandojin da za su je a yaki banin asfar wato rumawa za a je yaki rumawa su ne banin asfar sai jaddu ya ce ya rasulullah inni mugrubun bin nisa Allah ya jarabce ni da son mata su kuma an ce waɗannan mutane kyakkyawawa ne ya rasulullah kada bari in haɗa cikin hijira in na je wurin nan ƙarshe an je yaƙi ne zuciya ta rinjaye ni ki kuma ba ni da haƙuri game da mace kaji ba wai ki bai da haƙuri game da mace to shine ake ce mutum jibi da kai to kuma in an bar shi a nan su annabi sun fita yaƙi aka bar shi madina ɓanna zai kuma matan da ke madina kuma nan zai zo ya banna shi ne Allah ya dago shi shi ne Allah ya ce daga cikinsu akwai akwai wani munafiki da yake cewa izan li yi mai izini ya rasula ba zan samu zuwa yakin nan ba wala taftinni kar ka fitine ni kar ka sa in fada cikin fitina ya rasula munafiqun yuqalu lahu jaddabun qaisi da ahun nabi annabi ya kira shi ce hallaka fi jiladi bani al-afsar fi jihadin nasara ba za ka samu zuwa ba a wajen yakin wato bani al-afsar wajen jihadi na nasara za ka samu fita idza jahadin na nasara wa sabai wa sabai na min banatim alai suka kai an min banatim sai mu zalla ce in mun je an yi jihadi an yi fito ƴaƴan ƴaƴan su mata za mu ɗebi wasu ba mu baka alai ce ya rasulullah inni mugrimun bin nisa ni abincin abin shishitawa ne da ma Allah ya jarumce ni da mata wa wa akata ina jin tsoron in ra'aytu nisa bani al-asfar idan na ga mata na banin asar Allah asbiru alhunna wallahi rasula ba zai iya hakuri ba fa amsa tinu kuma zan fitinu idan li bitannu ina so kai man jinkiri in zauna an jihadi ba zan samu zuwa yakin nan ba amma wannan shine dalili to shi ma Allah ce ƙarya yake munafiki banin asar hum nasara su nasara ne amma rumawa auladi isu ibnu ishaqa su ne ƴaƴan isu dan ishaqa سموا بني الأصل أرى جير رسولنا بني الأصل لأن جدهم فمن كاكنس ذهب إلى بلدي يا جولي بي فتزوج بأمة سيئة وتبي وسوداء بقع فجاءه بولد سيئة تزومي لداء أصفر سن يدو ينا دا وتقف قف هكا وجعلنا سمي أصفر هكا إن أنت أصفر حذف لي فهرج منه نصارى سوى النسل لكن نصارى سكفتو fali haza ja'u safar za ga nasaru su ba farare bane da yawa kuma ba jajaye bane za ga su safara to shine Allah ke cewa minhum man yaqulu zalli kitab la taftinni huwa jaddu qala ta'ala ala fil fitnati saqatu Allah ya ce ina ai sun riga sun fada cikin mutuna ba sani ba misali ba a wajen jinkirin shi wato rashin zuwa yakin nan ai fadawa ne cikin fituna in ji Allah wa inna jahannama la muhidatun bil kafirin lallai wata jahannama mai gewayewa ce ga kafirai la muhisa lahum ba su da mabauta ko makarkata sai sun shiga cikin wannan wuta Allah kiyaye in ta sulka hasanatan ya rasulullah in ta sulka hasanatun idan ka je yaki ka ciyo ka samu nasara da ganima ta ta uhum sai bakanta cikin munafikai eh ba daɗi wai annabi ya je yaki ya dawo lafiya har an ciyo ganima sai su taɓa tare su taɓa tare amma in ta sulka musibatan idan wani tsanani ya same ka kamar yadda aka haɗu da tsanani a yakin badar ya kulu zai fi rufe kada haɗu na amrana min ɗan lallai ka gani ko ka gani shi yasa tsare da muka riƙi lamarin mu bil hazami hina ta lokacin da muka jinkiri yanzu da ba mu yi jinkiri ba da da mu za a fara cikin wannan bala'i kaga abin suke faɗi kaula hada ne musiba yace shi yasa mu tun da farko muka shiri muka kiyarda mu je wannan yaki kafin wannan musiba ta uku Allah ya ce wa yatawallahum farihun da ka sun juya suna suna farin ciki wai wai wai mu'minai sun ji yaki an dawo wato an samu nasara a kansu jama'a sa baka saboda abin da ya same ka kullun yusibana na'am لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إذا الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون نعم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إهدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون آه الله سبحانه وتعالى يقول قل كذا يا موسى يا رسول الله لكن لا يصيبنا mu ba abin da zai same mu illa ne ma kataba Allahu lana ba ce abin da Allah ya ya rubuta kanmu wanda zai same mu domin me huwa maulana Allah shine majibincin lamarin mu shine nasurana mai taimakon mu wa mutawalli umurana majibincin lamarin mu wa ala Allah falyatawakkalul mu'minuna dukkan muminai suna dogara ne ila ala Allah ga Allah ala rasul Allah sallallahu yayi yayi wata magana yace inna ma asabaka lam yakun yakhudeuka a wani hadisi da yana wani tarafin min hadisin akrajahu Abu Dawud wa Ibn Majah yasan an abi an Ubay ibn Ka'ab dole ayi fahu Ubay ila rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko da yake shi hadisin ba marfu'i bane ta hanya Ubay din وأهرجه عمل عمل يا بتدى حديثي أمتنا الناشي فيما عن زيد بن صعب مرفوعا أما شيء عن الناشي مرفوع إليه ونبه لفظا حديث شيء أبدا يشفت يتحدثنا إسحاق ابن سليمان قال سمعت أبا سنان يتي نادي أبا سنان يحدث عن وهب بن حارث الحمصي عن ابن جيل قال وقال في نفسي شيء في القدر يتي هنا أبياء وكاتبين روتي أنا نقدره فأتيت زيد بن ثابت sai na zo wajen zai da dan sabit fasa altu na ce to ni fa wani abu ya same ni amma zuciya na na dan rawa kana sai ce to da ka saka sami ta rasulullah na ji ba za na sassa ya kuli na ce da wannan laha azaba ahli samawati wa ala arlihi la azabahu ghayra zalimin lahu da Allah zai wa mutanen sama da ƙasa an gane azaba in ya ga dama zai kuma ba zalunci bane ko ba kayan ka bane da kai da kaya mallakar menene to kaji walau rahi walau rahimahu kana rahmatuhu lahu khairan kuma da zai musu rahama duka da sama da ƙasa rahaman na alhairi ne gare su ne amali ya ji aikin da suka yi walau kana naka wato jabal uhud aw misl jabal uhud zahaban da ake kana da misalin dutsen uhudu na zinare zaka ciyar da shi bi sabilillah ma qabbalahu Allah minka asatu min bil qadari Allah ba zai karɓa gare ka ba sai ka imani da kaddara wa ta'lama anna ma asabaka kuma ka san duk abin da ya same ka lam yakul ya hudu ka ba zai kuskure ka ba wa anna ma aka daka abin da ya kuskure ka kuma lam yakul shi ba zai same ka ba wa anta in mitta ala ala da hada da khamsan na in ka mutu ba akan haka ba za ka shiga wuta to kaga imani da kaddara wajibi amma abu ya same ka sai ka fara doubting
Anya, eh akwai wanda yake jifa ka an da mini da jifa ana jifa to ka ga cewa ana jiba kai ma ka jefi kanka lokacin. Ya ka jefi kanka, ka ga mace farbe.
Allah ya kiyaye so da haka in abu ya same ka kawai Na ɗan, ka ɗauka kawai daga Allah.
eh shi da Allah ke gaya kullun yusibana illa ma kataba Allah lana huwa maulana wa ala Allah falyatawakkalul mu'min wa Allah yake inna ma asabaka lam yakun li yurida duk abin da ya same ka dama haka aka shirya ba zai kuskure ka ba wa ma aka daka abin da ya kuskure kuma lam yakun li yusibaka ba zai same ka ba sai dai ana son addu'a duk da haka ita addu'a tana rage bala'i Eh, tana rage bala'i. An bari ka yi. Amma ba ka ɗauke mutuwa ba. Addu'a ba ta hana mutuwa. Ana tana rage bala'i. An kaddara sai ka mutu yau. To in za ka cika duniyar nan da addu'a sai ka mutu. Sai ka mutu.
tunda dama ai ajalin ya zo eh duk lokacin da ajali ya zo to ba jinkirta Tafiya za a yi. Amma ita kaddara,
aka ce abu zai zo da da tsanani ya same ka da tsanani sai kai addu'a to Allah yana da rage shi sai Allah rage shi
da kuma kila za ka azan da moto ne misali motar nan kuma za a kada kada za a sai kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a kai ta addu'a sai a je a yi karo da motar amma sai a zan ka an- an billar da kai wajen daga ka tango ne a rasa yadda aka yi maka mutan addu'a ce to addu'a tana wannan ita addu'a ba ta ba ta gusar da kaddara amma tana rage makaddarar zafi
tana rage zafin kaddara amma ajali kuma in ya zo to shi kuma ba addu'a ba ta kada shi sai an tafi dole kuma ko ba ciwo sai ka tafi in ji ajalin yanzu to ka ji kenan saboda ka rika dogara da Allah wa ala Allah fa yatawakkalul mu'minun na'am kul ka gaya musu ya rasulullah eh min shart al imani al imani bil qadri yin imani da kaddara yana daga cikin sharrin imani wa tawakkul ala Allah tabaraka wa ta'ala huwa tariqul quwwa dogara da Allah shine hanya ta samun karfi da dan adam eh ka dogara da Allah eh sannan ka dogara duk abin da wato ya zama dai zuciyarka dogaro da Allah Kul ka gaya musu ya Rasulullah, ka ta hanta rabba suna jina, ba komai kuke dakace gare mu ba, an gane ta rabba sun tanta zuruna, tanta zuruna an ya ƙajina, a kuna sauraron abin da zai auku gare mu ba komai bane illa ihi da husunai ne. Mu mun sani, eh, Allah ya ce da yawa munafukai, ɗaya daga cikin abubuwa masu kyau guda biyu. Wato, munafuki yana so ya ga an je yaƙi an an karkace mutane to annabi yake to haka je yaki aka mutu ta abu ne mai kyau wanda duk ya je yaƙi ya mutu ba ka- ba ba ta hada ba sannan shi shi shi shahidi ma na mutarki wanda aka kashe shi a wajen yaƙi saboda daraja shi wajen Allah ba a bai wanka
ba a mai sallah kuma da jinin shi da komai za a so da kabari a sashi saboda wannan jinin zai zama ba a tura in an ya je da shi gaban Allah duk duniya da lahira ta tunani mai kaushin ba
saboda ka ba a cirewa ba a bai wanka ba a cire kayan da ɗamararsa da takobinsa da kwalkwalinsa da garkuwarsa duk a fashi kabari
sai dai wa maza bai ba mali ba mali yace idan akwai magada an da za a kware su a kwance mai damaran nan a ba magada tunda tunda kuɗi ce a cire kwalkwale na kanka a ba magada A- a a cire garkuwar a ba magada takobin ma a ba magada shi a rufe shakar
amma dai a shari'antance komai da komai a kasa kamar kawai da garkuwar nasa da kwalkwalin nasa da rigar sulken nasa da takwalin nasa da jinin da ya duka kar a ko gogewa kawai duka sa shi kabari kuma annabi yace ba mutumin da ke zuwa lahira ya samu ni'ima a lahira ne ya gurin dawowa duniya sai shi
wanda aka yi da jirgin yaki in ya ga irin shirin da Allah ya mai lokacin fa ana kashe shi kafin a ƙi da cire ran za a nuna mai gidansa na aljanna manzo Allah ce za a nuna mai yan matansa guda saba'in da aka ɗaura mai aure na take guda saba'in yan mata su ji ce wanda an san sako su ne lokacin daren zai fita zai ga gidan zai ga yan matan a haka ne ku so da haka zai ce a ya ubangiji ina ma ce zan dawo duniya a ƙara kake ni in ƙara samun irin wannan to duk duniya shi kaɗan ke burin ya ke dawo shi kaɗai ke gudu ya dawo shi yasa wato duka sabai yawancin su suka samu irin wannan kaga sai na Umar kaje shi akai sai na Usman kaje shi akai sai na Aliyu kaje shi akai sannan shi kanshi manzon Allah a wannan a wannan guba da aka zo a kamai a haibara guba a naman akuya ya ci bayan naman ya gaya mishi ya cire ya cire to lokacin da ya zo wa fati yana gaya wa singa abubakar cewa yana faɗi cewa a yana gaya wa ista fatima na ista fatima yana cewa wannan guban da na ci a haibara da shi ya taso yana cewa yanzu kan yana ganin zai yanke jijiyoyin rayuwata da shi ya taso man yana ganin zai yanke man jijiyoyi na rayuwa wato ashe Allah ya dakatar da wannan guban ne amma ƙarshen rayuwar manzon Allah sai ya zama abin ya taso zai ya zama shiri ba ka duba a gani martaba na na sinar abin nan amma kira mu zama haka ce da abin ya hau wannan mataki saboda haka wato shahidi ba karamin mutum ba to sai yasa manzon Allah ce Allah ya ce ka gaya musu kuna sauraren ihidar husunai ne ko dai mu mutu wajen yaƙi mu yi shahada ko kuma mu dawo gida mun ciyo ganima dawowar gida da gari ba ba ne mai kyau mutuwa a wajen yaƙi ba ne mai kyau to ka fi hidar musulmai ne kenan daya cikin kyawawa biyu kuke nema an nasaru aw shahada wa nahnu mu kuwa natarabbasu bikum muna dakace gare ku an yusibakum Allahu bi azabin min indi muna muna muna dakace cewa Allah zai samar da wata azaba wata irin azaba daga wajensa zuwa gare ku zuwa gare ku bi ƙari a tu da wata irin azaba mai ƙwanƙwasa ne da sama'i daga sama. Au biya gina ko kuma Allah ya sanya azabar a hannunmu. Da yi zana lana a yi mana izini fi tsakanikun tun mu kakkace ku. Saboda haka ba tarabba su da mu da ku mu ci gaba da saurare. Mu ci gaba inna ma'akum fa tarabba su ku yi saurare inna mu mu tarabba su da mu ma masu saurare da ma'akum tare da ku. Kulan fito. فلنفقوا
قل أنفقوا درها أو دارا لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليؤذرهم بها في الحياة الدنيا وتذهب أنفسهم وهم كافرون وننفقوا لو أن أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله لا لهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا يجبون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليؤذبهم ليؤذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم أنفسهم وهم كافرون آه الله سبحانه وتعالى يجي قل كذا يا رسول الله كذا بس أنفقوا في ذات الله وتير أو جنب الله ɗau'an ɗaukarha wato kuna masu bi ko kuma ciyarwa na tilas ko kun ciyar ɗau'an ko kun ciyar karan lan yi taƙabbar minkum ba za a karɓa ba ba za a karɓa ba ma a faƙatu ruhu abinda kuka ciyar ɗin nan ba a karɓa saboda ku munafukai ne innakum kuntum qauman fasiqina kun kasance mutane ne fasikai wa ma mana'ahum ba komai ya hana an tuqbala minhum nafaqatuhum a karɓa wannan ciyarwa nasu ba illa annahum kafaru billah sau sai dan sun kafirce ma Allah hada adabu ashar sauran ka sharadi sharadul qurba wato qurba al iman billah sharadi wato na ibada shine ce wato imani da Allah fa man lam yu'min fa amaluhu haba'an mansura wanda bai imani ba yake sai ai shikenan kamar kura ne abin shekarwa yanzu kafiri dai yayi sadaka ko ya sadar da zumunci ko ya yi taimako ko ya yi wani abu inda bai imani ba to sai a ba shi kayan sa ya cinye a nan duniya in ya je lahira bai da komi in ma Allah ya san shi kenan sai a ba shi a nan duniya amma an je lahira fa a bai da komai saboda ya bar sharadi sharadin kula da aikin da za a baka a lahira ce da imani sai ka mutu ya je lahira ba imani bai da komi wa bi rasulihi sannan ba su imani da Allah da manzon Allah ba wala ya tuna salata ba sa zuwa sallah illa wahum ne musala face da nauyin jiki wannan sifa na munafikai ne su ma har yanzu munafiki ya tada sallah minhum man idza qamu ila salati qamu musala za sa cikin nauyin jiki wala yunfiquna ba sa cewa illa wahum karihun face tilas annafaqa li'annahum ya an gane ya uddunaha magriman suna wato lissafa ta wai abun biya fala tujibka abwaluhum ya rasula dukiyarsu kada ta baka mamaki wala auladuhum ƴaƴansu kar su baka mamaki innama yuridillahu liyu'adhibahum biha Allah yana nufin don ya azabtar da su ne da dukiyar da ƴaƴan an gane eh fil hayatid dunya a rayuwar duniya wata haka an fusuhum sannan ransu ta fita wa kafirun suna kafirai Allah ya kiyaye mu sadaqallahu alazim kurakurai da muka yi a cikin wannan karatu Allah shi yabe a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya kiyaye mu kiyaye imani mu da mutunci Allah ya kiyaye kasar mu Allah zauna ita lafiya malaman mu shehannan mu Allah ya saka musu da alheri ya jaddada musu rahama wanda ya dauki nauyin wannan karatu Allah ya saka musu da alheri Allah biya bukatunsa idan rediyo Allah ya kara daukaka biya bukatunsu su waɗanda ke shirye-shirye a wannan wuri su ma Allah biya musu bukatunsu ya ƙara masa taraki da himma albarkar annabi sallallahu alaihi wasallam da mu da masu saurare Allah ya amfana da mu baki daya bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina muhammad fatih lima ughliq wal qatil lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi amin سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله